أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله مجد الله تبارك وتعالى da ya sake nuna mana a wannan lokaci mai albarka yau muna sha uku ga watan rabiul akhir hijira na ne muhammadu sallallahu alaihi wasallama daga maka zuwa madina shekara 1443 a ci gaba da karatu da muke a wannan littafi mai albarka na riyadu salihin muna cikin babu tauba za mu tashi akan hadisin kabinu malik وعن عبد الله بن كعب بن مالك وكان قائد كعب رضي الله عنه من بنيه حين عنيا قال سمعت كعب بن مالك رضي الله عنه يحدث بحديثه حين تخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك قال كعب لم أتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة غزاها قط إلا في غزوة تبوك غير أني قد تخلفت في غزوة بدر ولم يعاتب أحدا تخلف عنه إنما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون يريدون عير قريش حتى جمع الله تعالى بينهم وبين عدوهم على غير ميعاد ولقد شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة العقبة نعم wani abdullahi bin ka'ab bin malik daga abdullahi dan ka'ab dan malik wa kana qa'ida ka'ab radiyallahu anhu kuma ya kasance shine yake yin dan jagora wa ka'ab Allah ya dade shi min banihi daga cikin yayansa hina aliya lokacin da ya zama baya gani kale yace samitu ka'ab bin malik radiyallahu anhu naji ka'ab dan malik Allah ya dade shi yuhaddisu bi hadisihi yana bada labari akan abin da ya same shi hina takallafa ar rasulullahi sallallahu alaihi wasallama lokacin da ya zauna ya shantake yake zuwa yakin tabuka fi gazoci tabuka lokacin da yake zuwa yakin tabuka qala ka'ab ka'ab yace lam atakhallaf ar rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fi gazotin gazaha qattu yace ban kasance na ki zuwa yaki na shantake na zauna a cikin gida daga wasu yakokin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya je ba fi ghazwatin gazaha qattun wani yaki da dai illa fi ghazwati tabuka sai dai yakin tabuka gaira anni sai dai ni kad takhallaftu fi ghazwati badr lalle na zauna ban je yakin badar ba walam yu'atib ahadan takhallafa anhu kuma ba a zargi dukkan wanda bai je yakin badar ba إنما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون يريدون عير قريش lalle annabi tsira da aminta Allah su tabbata a gare shi da musulmai sun fita ne suna neman karabka na Qurayshawa hatta jama'a Allah ta'ala bainahum wa bain aduwwihim ala ghairi mi'ad har Allah ya hada tsakanin su da makiyan su ba tare da alƙawari ba to a wannan hadisi an samu shi daga abdullahi bin ka'ab bin malik shi abdullahi dan ka'ab dan malik yana ɗaya daga cikin yayayen ka'ab bin malik radiyallahu anhu ka'ab bin malik yana da yayayensa guda uku akwai abdullahi akwai abdurrahman akwai ubaidallah to a cikin su shi abdullahi din shine ya rawaito wannan hadisin yake cewa wa kana qa'idu ka'ab radiyallahu anhu shi abdullahi shine ya kasance yana yin dan jagora wa shi ka'ab bin malik radiyallahu anhu daga cikin yayansa lokacin da ya makance lokacin da makanta ta same shi to shi ka abinu malik ya yana ɗaya daga cikin sabon annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama mutumin madina ne kuma wanda ya kasance yana ɗaya daga cikin mutane wanda suka ba da gudumawa a cikin addini bi amwalihim wa anfusihim wa alsinatihim ya ba da gudumawa da dukiyarsa da kansa da kuma wato harcensa mawaƙi ne na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam yana da mawaƙa guda uku akwai Hassan bin Sabit akwai shi Abdullah bin Rawaha akwai kuma Ka'ab bin Malik to shi Ka'ab bin Malik yana ɗaya daga cikin mawaƙa annabi sallallahu alaihi wasallam wanda shi Hassan bin Sabit yana yin waka ne amma kuma yana duba bangaren nasaba ne wato duk wani wanda ya taba annabi sallallahu alaihi wasallama to Hassan bin Sabit zai waka ya masa kaca-kaca har ma annabi sallallahu alaihi wasallam yake ce masa to ya zaka yi da quraishawa bayan kuma jini na ne ya zaka yi da su in zaka musu zambo sai yake cewa ya rasulullah zan cire ka a cikin su kamar yadda ake cire gashi a cikin gari to shi Hassan bin Sabit yana nuni yana duba bangaren nasaba ne yake yin yabo annabi sallallahu alaihi wasallam kuma wanda ya zagi annabi ko wani abu kamar da wannan ya rama shi kuma Abdullah bin Rawaha ya kasance yana yin waka wa annabi sallallahu alaihi wasallam yana duba kafiran ne bangaren su ne da kafircin yake yake zagin su a cikin wakarsa shi kuma Ka'ab bin Malik ya kasance yana duba karfin sahabban annabi ne sallallahu alaihi wasallam da karfin musulunci a cikin wakarsa yana gwada wa kafiran Makka ba ku isa ku iya yin wani abu da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama da sahabbansa shi bangaren takobi yake to shi sai na Ka'ab bin Malik ya kasance bayan haka ya ba da gudumawa sosai a cikin musulunci bai halarci yakin badar ba amma ya halarci yakin hudu kuma yakin hudu har an ji masa rauni guda goma sha daya a jikinsa radiyallahu anhu kuma ya rawaito hadisai an samu hadisansa guda tamanin daga annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama wanda bukari da muslim sun yi ittifaki akan guda uku muslim ya ke banta da guda biyu bukari ya ke banta da guda daya to yake cewa a shi abdullahi kenan shi ɗansa yake cewa sami da ka'ab bin malik radiyallahu anhu naji ka'ab dan malik Allah da shi yuhaddisu bi hadisi yana bada labarin kansa irin abun da ya same shi hina takallafa an rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi gadwati tabuka lokacin da ya zauna a gida yaje ya kiyaje yakin tabuka annabi sallallahu alaihi wasallam ya je yakin tabuka a shekara ta tara bayan hijira annabi sallallahu alaihi ya fita ya je yakin tabuka kuma da man malamai suka ce annabi sallallahu alaihi wasallama yayi yaki a guda 27 wasu suka ce guda 23 kuma a cikin su wanda aka je gazuwa kenan ya ce gazuwa shine yaki da annabi sallallahu alaihi wasallama ya je da kansa to ya je guda 23 kuma guda 27 sannan ya tura sariya kuma guda 47 shine yakin da bai je ba kenan ya tura to a cikin waɗannan gazuwatin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya fita shi sai na ka abin malikin bai je yakin tabuka ba shine yake bada labari da kansa yace na kasance na zauna a gida na shantage lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya fita yaki dukkan yakin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake zuwa da ni yake zuwa sai dai yakin tabuka sai yace kuma gaira anni kat takallabtu fi ghazwati badr ya ce kuma dai ban je yakin badar ba ma na shantake na zauna a gida ban je yakin badar ba saboda haka bai je yakin tabuka ba sannan kuma bai je yakin badar ba sai ce walam yu'atib ahadan takallafa anhu amma ba a yi ba a zargi kowa ba wanda bai je yakin badar ba wanda aka zarge shi aka ce don me yasa bai je ya zauna a gida bai je yakin badar ba ba wanda aka masa wannan zargi ne ya ce dalili kuwa shi ne inda maka raja rasulullah sallallahu alaihi wasallam wal muslimuna yuriduna ira quraish saboda annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa sun fita ne a yakin badar suna nufin karabkan quraishawa hatta jama'a Allah ta'ala bainahu wa bain aduwwihim ala ghayri mi'adin har Allah ya hada tsakanin su da makiyansu ba tare da wani alƙawari ba saboda haka yakin badar duk wanda bai je ba a zarge shi ba abin da ya faru kuma a yakin badar shine a annabi sallallahu alaihi wasallam yana zaune a garin madina sai ya samu labarin cewar ƙuraishawa sun tura karafkansu zuwa sham wanda ya zama jagora wannan karafkan kuma shine abu safiya shi abu safiyana shine jagora a ciki dai akwai amrubin la'as shi ma da shi za a tafi sannan mutane wanda suka tafi wajen wannan fataucin masu abun hawa mutum talatin ne kawai dawakai guda talatin ne aka tafi da su amma kuma kowa ya bada sakonsa saboda aka dukiyar su ne suka fita da ita su aka tafi wannan wajen fatauci shafi to da annabi sallallahu alaihi wasallam ya samu labari sai ya ce to ga dama ta samu ga abin da kafiran makka suka mana na walakanci da duk abin da suka yi saboda haka yanzu mu fita mu je mu tare su a hanya mu kwace wannan dukiyar tasu shikenan mun rama abin da suka mana na walakanci da abin da suka mana na kwace dukiyar mu duk abin da suka yi to annabi sallallahu alaihi wasallam suka fita da sahabbansa da suka fita da sunan za su je su su tare su Abu Sufyana su kwace dukiyar da take hannunsu to saboda haka bayan sun fita suna hanya suna tafiya shi kuma abu sufiya ta bangarensa shi ma yana tafiya yana dan tambaya yana jin me ake ciki me ake ciki me ake ciki haka to ana cikin wannan yanayi sai ya zo wani waje sai ya zauna shi abu sufiya bayan ya dawo kenan hanyar dawowa kuma in zai dawo ta sham din daman zai biyo ta badar ne ta wannan wajen da ake ce masa badar din saboda haka ta wannan wurin zai biyo annabi sallallahu alaihi wasallam kuma ya fito akan za su haɗu a hanya sai a kwace wannan dukiya din saboda haka ba da sunan yaƙi aka fito ba to da aka zo abu sufiyana suna zaune kawai sai ya sai ya fara zargin kansa kamar cewa akwai wani abu da zai faru a kan wajen kawai sai ya ɗauki kashin ragumi sai ya fasa hakan ne ya shanshana sai ya ce wannan kashin ragumi yana kama da ragumin mutanen madina saboda haka ku tashi ku tashi mu tafi kawai sai ya tada mutanensa sai ya canja hanya yadda ba za a haɗu ba sai ya canja hanya ya fasa inda zai bi da to da ya canja hanya kafin ya isa garin makka sai ya aika ya aiki zamzamatu ya ce ya je ya gaya wa kafiran makka ga muhammadu ba ya fito zai tsare shi ya kwace wannan dukiyar tasu shi zamzamu ya zo ya zo yana ihu ya zo garin makka yana fada ya ce ai aikin ku ya jika don ga nan muhammadu zai tsare abu sufiyana ya kwace dukiyar ku saboda haka maza maza ku tashi ku tashi ku je ku ku karbi dukiyar ku ku samu ku kare kanku to shikenan daga nan aka fara aka fara shiri to kamun ai haka daman Atika ta yi mafarki tace ta ga wani dutse ya fado daga sama da ya fado daga saman nan ya fada cikin kowane gida to shikenan su Abuja da suka ce haɗakin banza kowa ma zai ce shi annabi ne kenan tunda haka ne Atika ma ta zo ta yi mafarki ku kure shawarar da kuke nufi ne gurin hashim din nan lokacin ita bata musulunta ba to sai aka dawo da aka faɗi wannan labarin sai suka ce a'a to magana atika ba zai tabbata to suka shirya akan za su fita su je su su kwace dukiyarsu da suka shirya za su fita a lokacin akwai wani mutumi da ake ce masa umayyad ibn khalaf shi abdullahi bin rawaha ya zo garin makka da suka ji ayya da shi sai ya ce masa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ga mini za mu kashe ka kwanan nan za mu kashe ka to shi wani tun kalbi yana da wannan labarin da aka zo aka shirya za a fita sai ce kai ni ba zan je ba to abuja ne ce ina ai ba yadda za a yi ka zauna in ka zauna ka aika nuna kaza kaza kaza kaza shi kuma ya san yana da sallallahu alaihi wasallam ya faɗi abubuwa to haka ne ya fita kuwa a shi ajali ne da mu yake kiransa to daga lokacin suka shirya suka taho to da suka taho suna hanya suna cikin tafiya ba su iso badar ba sai abu sufiyan ya sake aiko dan aika wani dan aikan da mu yace musu ya riga ya tsira muhammadu ba zai same shi ba saboda haka su juya su koma gida kawai shi ya riga ya tsira yanzu ba wani ba wani magana shikenan mutane da yawa jikin su ya kama haka din a cikin kafaran makka akan tutun da ya ce ya tsira kan ai sai a hakura kawai a koma gida to banu zuhurata dai suka koma gida suka ce su ba za su je ba tunda haka ne su za su koma kawai to abuja ne dai ya dage ya ce ina sai an karasa badar ba yadda za a koma gida sai an je badar a je a yi kwanaki a ci abinci a shagiya a more a yi abin da ya kamata a gwada muhammadu bai isa ba sai an je ta saboda haka mutane duk cikinsu babu laka suka isa su gabaran bakan dama to daga lokacin shi abu sufyan kaga ya riga ya wuce ya tafi shi kuma a abuja da sauran jama'a sun taho to annabi sallallahu alaihi wasallam da kansa ya fito yana tambayin a ina suke a hanyar tahowarsu a ina suke a ina suke sai ya da wani mutumi zai ce masa da annabi sallallahu alaihi wasallam sai na buga su tare da shi suka ce masa yalla kana labarin qurayshawa ne yace eh amma ba zan ga muku ba sai kun ga mun daga ina kuke in kun ga mun daga ina kuke zan ga muku labarin su to shikenan sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace za mu ga maka ka fara mana ina suke sai yace yanzu dai suna waje kaza kaza kaza nan da kwana kaza za su yi so sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya kada kan mulkin sa zai tafi sai ya ce ba ku ga mun daga ina kuke ba sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masa min ma'i sai ya ce eh ya ce eh min ma'i ya ce min ma'i sai suka bar shi yana a wannan wajen min ma'in daga ruwa muke kuma qur'ani ya ga mana waje Allah min ma'i kulli shay'in hayy saboda haka komai ma daga ruwa ne aka bar shi a wajen da aka tafi to ana cikin haka ana ta bincikan labari su qurayshawa suna bincikan ina annabi sallallahu alaihi wasallam yake shi ma annabi sallallahu alaihi wasallam yana bincikawa ina kafiran makka suke ana cikin haka annabi sallallahu alaihi wasallam yana nafila sai sabonsa suka yi suka kamo wani mutum wani yaro suka zo da shi sai suka ce masa ya labarin mutanen makka mutum nawa ne suke tambayansa sai ce mutum gaskiya za su kai sama dubu ko sama da dubu shi kenan sai suka dauki baka suka kwana masa ka gaya mana gaskiya mutum nawa ne sai ce ba su wuce dari ba saboda ya ji duka gudanar sallallahu alaihi wasallam da sallah ce ya gaya muku gaskiya ba kwa son gaskiyar kuka doke shi kuma kuka ƙarya sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masa zan tambaye ka kullum raquma guda nawa ake sokewa sai ya ce eh kullum ana soke raquma ne guda 100 a guda goma kullum ana soke raquma ne guda goma shikenan sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to su dubu ne kenan ko sama da dubu saboda duk mutum 100 suna cin raqumi ɗaya ne saboda suna da cin abinci haka suke suna da ƙarfi damu to shi kenan da aka yi haka me zai faru me zai faru daga nan sai suka taho da suka taho suka zo badar to kaga dai ga abin da ya faru an zo ne za a karbi a wato dukiya ba a fito da shirin yaƙi ba saboda haka an ce dawakai ma guda takwas ne kawai a ciki sai 'yan takuba a hannunsu sannan kuma mutum guda 300 ne da sha'u su kuma kafiran makar nan kusan mutum dubu ne sun haura ma dubu to kaga ai babu zance kuma ce za a iya yi saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallama daga wannan lokacin sai ya nemi shawara a wajen sabansa ya ya kuke gani ya zamu ga sunan kusa riga su tun karo ya ya zamu ya zamu sai na abubakar ya tashi ya magana ya magana annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah ya albarka ya zauna sai na Umar ma ya tashi yi magana yi magana Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah ya albarka ya zauna yace to ku bani shawara ne ku bani shawara sai Sa'd bin Mu'adh ya ce ya Rasulullah kamar da mu kike mutanen Madina Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce eh da mu da ku nake suka ce ya Rasulullah ai mu mutanen Madina kuma ba ragwage bane kuma ba za mu ga maka yanda Annabi Musa banu isra'ila suka gaya masa cewar izhab anta warabbuka faqatila wa mu za mu ce maka izhab anta warabbuka faqatila fa inna ma kuma muqatiluna ku tafi da kai da ubangijinka ku yaki mu muna tare da ku za mu yaki yace ya rasulullahi mun baka rayukan mu da dukiyar mu da duk abin da muka mallaka abinda abinda ka dauka a cikin dukiyar mu mun fi farin ciki da shi akan abin da ka bar mana saboda ka rasulullah mu ma ba bara ba gi bane ba to annabi sallallahu alaihi wasallam sai ji karfin gwiwa na cewar za a yi wannan yakin da gaske babu ja da baya to daga nan aka ci gaba da haka sai annabi sallallahu alaihi wasallama yana yin addu'a yana sallah yana yin addu'a har mayafinsa yana faɗo sai na bakari siddiq yana mayar masa mayafinsa yana ce masa hasbuka ya rasulullah ya ishe ka ya ma'aikin Allah saboda shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya sani cewar Allah shi al-qaharu ba wanda ya isa ya ce ga abun da zai yi sai yake addu'a ce ya Allah idan ka kare waɗannan mutanen yanzu in baka ba mu nasara ba za a sake komi ba ya Allah ya Allah ka cika min alƙawarin da ka mini annabi sallallahu alaihi wasallam yana addu'a sai na Abubakar kuma yana cewa ya ishe ka ya Rasulullah Allah ya ji roƙonka saboda me idan aka samu matsala ba akwai inda ne zai je faɗa ne ai babu inda za a je dama wajen Allah ne saboda haka shi din ne da ake roka to aka yi haka aka yi addu'a aka gama aka fito wajen wannan yaki da aka fito aka zo kafiran makka ga sunan da yawa su mutum dubu har sama ma da dubu da su kuma mutanen madina mutanen annabi sallallahu alaihi wasallam su 313 da ruwayar sun caccanja to da aka yaka aka zo za a fara wannan yaki kenan za a yaki babu makawa yaki ya tabbata da aka zo za a yakin nan abinda za a fara yi na farko shine sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya jera sau ya jejjera yadda za a zauna a yakin ga yadda za a yi ga yadda za a yi tsaye da mutane to habbabu bin munzir sai ce ya rasulullahi na ga an bar ruwa a gefe umarni ne na Allah ko kuma shawara dabarin yaki ne sai ce ya rasulullahi dabarin yaki ne ai sai annabi sallallahu alaihi wasallam ce dabarin yaki ne ce to ya rasulullahi indai haka ne mu saka ruwa a baya yanda idan sun zo ba za su sha ba za su da ikon su sha ruwa sai mu musu azaba biyu ga yaki ga kuma rashin ruwa to da suka zo sai zama an tare ruwa bayan da za su isa wajen ruwa to daga lokacin sai wani ya tashi ce wallahi sai ya ji ya sha ruwan nan ruwa kuma zai da ya zo ko ya shiga cikin ruwan sai na hamza ya bi shi aka yayyaga shi aka kace kace da shi aka kashe shi a cikin ruwan bai sha ba suka ce lalle abun ne to daga lokacin sai aka fara mubaraza ran mubaraza ake daga farko wanda suka yi sa a cikin ku su fito mu ma a cikin mu za su fito to sai mutum uku suka fito a cikin kaburan makka a utubatu da shaibatu suka fito da rabia da suka fito sai wasu mutanen madina suka fito sai suka ce a ka fito mana da jininmu ba waɗannan mutanen madina ba to shi kenan sai aka fito da sayyidina hamza da sayyidina ali da ubaitu bin haris su ma suka fito aka gwabza to sayyidina hamza da sayyidina ali take suka kashe wanda suka gwabza da su shubarit bin haris ne suka yi kowa ya ji wa dan uwansa rauni su sauran guda biyun suka suka haɗu suka ƙarasa shi aka kashe su to daga wannan lokaci aka fara yaƙi aka yaƙin bada a Allah ya riga ya karanta wato yawan kafiran maka a idanun sabon annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saboda sun gansu da yawan nan bayan da za masu karo su ku ɗari uku da yan kai su dubu da kayan yakin su da komi ya za ku tunkare su kaga ba zai yi ba to saboda haka wannan yakin dai yakin badar aka yi shi babu shiri ba shirya komi ba haka aka zo aka yi shi kuma Allah ya taimaki annabi sallallahu alaihi wasallama ya turo mala'iku su ma suka zo aka yi yakin da su idu ya rabu kai mala'ikati anni ma ku fasabitu allazina amanu sawri fi qulubi allazina kafaru wa fadri fawqa al'anaqi wa dubunum kullabana Allah ya yi wahayi mala'iku ya ce yana tare da su aka ce tunda mala'iku suke Allah ya fitar cewa yana tare da su ba sai yakin ba cewar yana tare da su su zo ai wannan yakin da su kuma haka suka zo suka zo aka yakin da su kafir yana da kawai sai dai jiyawa ne su mala'iku ba san bayan da yake yakin ba sai da aka ya musu aka ce wuya za ku na duka wadribu fawqa da anaqi wadribu dunun kullu bana kuna dukan wuya da hannaye aka zo aka yi wannan yakin aka kashe 70 aka kama saba'in daga cikin kafirin makka mutum 313 suka gama da mutum dubu shi asalin kan munafurcin asalin kan wato kafircin kuma shine abuja wasu yara guda biyu da ake ce musu ma'azu da mu'awis suka suka samu abdurrahman ibn abi suka ce wai abuja kama nuna mana shi ma sai suka ya ce musu me za ku masa mun ji an ce yana tutar da annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya nuna musu shi suka je suka gama da shi suka kashe shi shi abu jali kenan wanda yana gargara bai gama mutuwa ba abdullahi bin masuni ya zo same shi ya ce mi za ka ce yanzu yau yaya abun ya zama yau kam mi za ka faɗa ya ce ka yi imani na jina gawa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce lan lan har abara ba zai yi imani shi kenan sai ya karasa shi shi abdullahi bin masuni ya sare kansa ya kawo annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam to wannan yakin an yi shi ne babu shiri ba shiri aka yi shi ba shi ya komi ba shi ne ƙura'ani ke gaya mana cewa كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون يجادلونك في الله بعد ما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون وإذ يعدكم الله إلى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين wato ku kun fita wajen yakin nan ne ba kwa so a yakin kun fi so a je a dawo a karbo kayan nan a dawo amma Allah sai ya kawo saboda tabbatar da wato ƙarfinsa shi Allah in zai ƙarfe ka ba ruwansa da wani makamin ka ba ruwansa da komi babu makamin babu mutanen kuma Allah ya ba su nasara saboda haka da aka dawo madina a nisan lasan mai aikawa yahudawa madina ce a gaya musu ya yi nasara a gaya musu ya yi nasara suka ce haba wannan kayan magana ne ya za ya yi nasara ƙure shawa wasa ne wannan kayan magana yake yi ba su yarda ba su yahudawan madina ke sai da su ga annabi sallallahu alaihi ya shigo garin madina ga kuma an kamo asara badarin din nan ga su wanda aka kamo su mutum 70 din nan a hannu suka ce a lalle abun nasu ya girma to daga nan sai suka sake shirye munafurcin ya za su yake shi to wannan yakin da a takaice abun da muke so mu ce shine duk wanda bai je ba babu wani zargi a kansa kuma shi sai na ka bin malik bai je ba saboda damu ba shirya ba ba shirin da aka yi haka Allah ya kawo shi kuma ya zama shi daga nan aka karya kashin bayan kafirci daga wannan shekara daga wannan yakin da aka yi na badar yakin badar ya rusa komi to saboda haka ya ce a annabi sallallahu alaihi wasallam bai zargi kowa ba daga cikin mutanen da su je yakin badar ba saboda dama an je ne a karbo kayan qurayshawa sai abu ya juye ya koma a ya koma yaki yace wala karshe juma'a rasulullah sallallahu alaihi wasallam lailatul aqabati hina tawasabna ala al-islam wama uhibbu annali biha mashhad badr wa in kana badru azkar fi an-nas minha yace wala karshe juma'a rasulullah sallallahu alaihi wasallam yace na halarta tare da annabi tsiyada mace Allah subhanahu wa gare shi lailatul aqaba daren aqaba hina tawasabna al-islam lokacin da muka yi alkawari akan musulunci wa ma uhibbu annani biha mashhad badri yace ban fi son halartar yakin badar ba akan halartar da ne na lailatul aqaba wa in kana badru azkara fi nas minha duk da dai an fi an fi fadan an fi fadan yakin badar akan lailatul aqaba to shi ya halarci lailatul aqaba amma bai halarci yakin badar ba sannan ya ce baya jin cewar wai ya ce bai je badar bane ya fi damu sa'atun da ya ji akaba shi kenan to lalatul akaba kuma abin da ya faru shi ne lokacin da alisu salama zai koma garin madina kafin ya koma an yi alkawari da mutanen madina an zo an yi an zo an yi alkawari da su alkawarin da aka yi a shekara ta farko sun zo su goma sha biyu mutanen madina suka zo a akaba sunan waje ne akaba din yana nan inda ake yin jifan shaidan din wajen yana nan a garin makka aka yi alkawari da su a shekara ta farko suka zo aikin haji shekara ta biyu suka dawo su saba'in da suka zo sai aka shirya za a yi alkawari cewar alaihi sallallahu alaihi zai koma garin su garin madina to a shekara ta biyun nan sai aka shirya cewar za a alkawarin nan amma da dare za a yi za a zauna a shirya za a yi a nisala su zama da koma saboda haka sai dare ya raba za a yi wannan zama sannan za a haɗu ne a akaba da aka shirya komai to shi sai na ka bin malik ya halarci wannan zaman da za a yi da aka je aka zauna to shi abbasu kuma a nisala su zama shi ma ya je wajen zama kuma lokacin shi bai musulunta ba ma amma yana kishin annabi sallallahu alaihi wasallam saboda dan uwansa ne sai ya je da ya je sai ga mutanen Madina su 70 ya ce musu kunga Muhammadu yana zaune a nan muna kare shi muna lura da shi ba a cutar da shi idan kun san in ya koma garin ku za a cutar da shi za a wasu abubuwan da ba su dace ba ku bar mana shi a garin ku zauna kar ma ku mai da shi garin ku to shikenan jagoransu shine Usaid bin Hudayr a lokacin yace to mutanen madina kun ji magana da ake yi saboda haka in mun yarda annabi sallallahu alaihi wasallam zai koma garin mu to ba mun sayo yaki ne yaki muka tara sannan kuma mu sani za mu iya rasa komai da muka mallaka da dukiyanmu da rayukanmu da komai saboda kare shi mun yarda da haka suka je sun yarda mu sani duk wanda muke ganin su a matsayin manya yanzu a garin mu na Madina idan Muhammad ya koma garin mu ba za a yi zuwa a yaki duk aka shi su mun yarda suka ce sauran mutanen Madina suka ce duk sun yarda aka yi alƙawarori da su suka yarda kowa ya yarda kan haka shikenan aka shirya komai annabi sallallahu alaihi wasallam zai koma garin Madina to da aka yi wannan an ce a wannan ranar ne mutanen Makka suka ji muryan shedan a wannan ranar da aka yi akaba din saboda ba abun da aka yi shedan hankali zai tashi kamar wannan saboda ya san daga ranar musulunci ya kai inda zai kai aka ce yayi kururuwa sai da suka ji kururuwansa kuma ya samu su magana kuma su suka ji ta ai an zauna a akaba an zauna da mutanen Madina an shirya komai yadda za a koma yadda za a koma madina sai suka tawo akaba kafiran makka su zo su ji labarin wannan abin da aka yi to lokacin da suka zo an yi sa'a wanda aka yi maganar da su sun bar wajen sai wanda suke bacci kuma wanda yake bacci da an ba tashe shi ba saboda haka wanda suke bacci suka samu hawar sai suka tashe su an ce an ba an zauna an yi mitin a nan wajen an tsara suka ta rantsewa suka ce wallahi ba komai ba ba abin da aka yi saboda su ba da su aka yi ba an riga an yi suna bacci an yi an gama to daga wannan lokacin kuma musulunci ya ci gaba da ɗaukaka to wasu malaman suna fifita wannan zaman da aka yi na wannan daren akan yakin badar to saboda haka shi za sai sai na ka abin malik yake cewa duk da dai ban halarci yakin badar ba amma da ni ne aka yi lailatul aqaba wannan mubaya da aka yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam yadda za a iya koma garin madina da ni aka yi to wasu malamai suna ganin wannan abin da aka yi ya fi ma ana fifita wasu mazajen da suka yi wannan abin akan mazajen da suka je badar to shine yake falan haka na'am yace wa kana min khabarihi na taqallabtu an rasulillah sallallahu alaihi wasallama fi ghadwati tabuka anni lam akun qattun aqwa wala aysara minni hina taqallabtu anhu fi tilka al-ghadwa wallahi ma jama'tu qablaha rahidatayn qattu hatta jama'tuhuma fi tilka al-ghadwa ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد الغزوة إلا ورى بغيرها حتى كانت تلك الغزوة فغزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم في حرب شديد واستقبل سفرا بعيدا ووفازا واستقبل أدن كثيرا فجلى للمسلمين أمرهم ليتأخروا قوة غزوهم فأكبرهم بوجههم الذي يريد نعم والمسلمون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرون ولا يجمعهم كتاب حافظ يريد بذلك الديوان نعم yace wa kana min kabari ya kasance daga cikin labari na hina takallaftu an rasulullah sallallahu alaihi wasallam lokacin da na shantake na zauna a gida na kina fita yaki tare da annabi sallallahu alaihi wasallam subhanahu wa gare shi fi gazwati tabuka yakin tabuka anni lam akun qattun aqwa yace ban taba zama da dai ya zama ina da karfi na jiki ba wala aysara minni kuma ya kasance ina da dukiya da wadata kamar lokacin da za a fita yakin tabuka ba duk ina da su a lokacin ina da karfi a jikina sannan kuma ina da dukiya da wadata zan yi fita yakin tabuka hina takallabtu an hukuta gargazuwati lokacin da na zauna na kifita wannan yaki yace wallahi ma jama'atu qablaha rahidatayn qattu yace ya rantse da Allah bai taba hada abun hawa guda biyu ba kafin yakin yakin nan da za a fita saboda haka abun hawa sa guda ɗaya ne amma kafin a fita yakin tabuka yana da abun hawa guda biyu yace walam yakun rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuridu watan illa warra bi ghayha yace kuma annabi sallallahu alaihi wasallama bai taba fita yaki ba idan yayin nufin zai je yaki sai yayi jurwaye mai kama da wanka da wani wajen da zai je sai ya yi tauriya sai ya ɓoye ba zai ce ga inda za shi ba hatta ka na cikar gazo sai dai a wannan yakin faga za ha rasulullah sallallahu alaihi fi harbin shadidin sai annabi sai da mutar rasul fata gare shi yaje yayi wannan yaki a cikin tsananin zafin rana wastaqbala safaran ya fiskanci tafiya ba'idan mai nisa wa mafazan da kuma sahara wastaqbala adan kasiran sannan ya fiskanci adadi mai yawa fajalalil muslimin amrahu saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana wa mu'minai ko musulmai lamarin su da ya ta'ahabu ubata gazwihim saboda su shiri su tanadi tanadin wannan yakin da za su je fa akbaruhum bi wajhihim alladhi yuridu ya ba su labarin inda zai je wal muslimuna ma rasulullah sallallahu alaihi wasallama kaseerun yace musulmai tare da annabi tsira mace Allah tabbata gare shi suna da yawa wala yajma'uhum kitabun hafizu babu wani littafi kiyayeye wanda zai iya hada su yuridu bizalika diwan yana nufin haka wato wani abun da ake rubutu a cikin sa kamar record kenan na'am a sai na kabin malik har yanzu yake gaya mana cewa ya kasance daga labarinsa bai fita yakin tabuka ba bai taba jin yana da kaifi ba sannan yana da dukiya ba kamar lokacin da aka fita yakin tabuka komai yana nan a wajensa sannan ya ce bai taba hada abun hawa guda biyu kamar a lokacin tabuka ba yana da dawakansa guda biyu komai yana nan normal zai iya fita yakin nan sannan ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam bai taɓa fita yaƙi ba sai ya yi jirwaye mai kama da wanka sai ya ce ba can yayi ba wato annabi sallallahu alaihi wasallam zai fita yaƙi to ba zai fito ce ga inda zai je ba haka yake saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce alharbu khutwa yaƙi dan yaudara ne saboda haka ba za a ce ga abun ba saboda haka in za a je yaƙin misali za a je Kano ne to labarin Bauchi za a tambaya sai ana tambaya labarin Bauchi me yake a hanyar Bauchi nan kaza kaza kai ka gadu abin da yake ranka za a canje sai an gama komi sai aka kawai sai a bi kano to haka ake in za a fita yaki to amma wannan yakin na tabuka annabi sallallahu alaihi wasallama yayi bayanin ga inda zashi sannan fa gadafi harin shadidi annabi sallallahu alaihi wasallama ya fita wannan yakin ne a cikin tsananin zafin rana aka fita yakin tabuka ana rana sannan wastaqbala safaran ba'idan sannan annabi sallallahu alaihi wasallama da sabansa sun fiskanci tafiya mai nisa wa mafazan da kuma sahara an ce daga garin madina zuwa tabuka tafiya ne mai nisa ya kai kilomita dubu ne za a ci sannan kuma babu bishiya ko ɗaya a hanyar ba bishiya sahara ne kawai yashi ne da zuwa kun kawai a hanyar ga rana kuma ta haka aka fita ta saboda haka saboda wannan wasu daga bala adadin kasiran kuma ne sallallahu alaihi wasallam ya fuskanci wato adadi mai yawa na jama'a an nemi mutane da yawa da za a fitar da su yaƙi saboda ga yanda abu yake dalilin haka fajalalil muslimina amrahu sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayani musulmai ga inda za mu je ta buka za mu je ba a yi tauriya irin wancan abuwa ga inda za a je ba kowa ma ya je ta buka za a je kawai saboda kowa ya shirya fa akbaruhum bi wajhihim alladhi yuridu ya ba su labarin inda zai je inda ya nufa ta buka ne za a je kowa ya shirya sannan wal muslimu na ma rasulullah sallallahu alaihi wasallam kasiru musulmai tare da annabi sallallahu alaihi wasallam da za su yakin tabukan nan suna da yawa an shirya sosai an fita da yawa mutum 30 ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya tafi da su yakin tabuka kuma da man dalilin yakin annabi sallallahu alaihi wasallam ya samu labarin rumawa ne da hirkal sun hada kai za su su yake shi sai ya ce to bari ya je ya samu su kafin su to dalilin haka aka fita da mutum 30 saboda haka sai na kabu ya ce wala jama'ahum kitabun hafizun wani littafin da za a rubuta a ce mutum kaza ne da wane da wane da wane da wane ya ce ba za a yi rubutawa ba saboda tsabar yawansu sun yi yawa a wajen ya ce yuridu bizalika diwan yana nufin a samu wani rekod da aka ajiye cewar ga mutanen da suka je wannan yakin ba za su rubutu ba tsabar yawansu kala ka'ab fa qalla rajulun yuridu an yataghayyaba illa zanna anna zalika sayakfa bihi malam nazil bihi wahayin min Allah ta'ala sai na ka bai ce faƙallar rajulun kowane mutum da ya ƙiye je yaƙin nan yana tsammani da ɗai mutum ba zai yi tunanin cewar in ya ƙi zuwa yaƙin nan ba zai yi zaton ya buya ba za a gano shi ba malam nazil bihi wahayin min Allah ta'ala in dai ba wani wahayi ne daga Allah madaukakin sarki ya sauka ya bada cewar wani bai je ba وغزا رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الغدوة تلك الغدوة حين طابت الثمار والزلازل فأنا إليها أصعب yace annabi sallallahu alaihi wasallama ya fita wannan yaki lokacin da yayin itace suka nuna suka yi dadi wazzalazilu inwa ta yi dadi fa ana ilaiha asaru saboda haka ni can na karkata a can na zauna a sai na kabi yace annabi sallallahu alaihi wasallama da yabi yakin tabukan nan ba mutumin da zai ji a ransa cewa za a gane bai je ba saboda tsabar yawan da ake da shi mutum dubu talatin ba in baka je ba za a zamani za ka gane baka je ba ai za ka yi zamani kawai za ka wata ribi saboda haka duk wanda bai je ba baya zato a zuciyarsa cewa za a gane bai je ba sai dai in wahayi aka yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam aka ce wani bai je ba sannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya fita yakin tabukan nan ne lokacin da yayin itace ya nuna ga abinci sosai a gida kowa zai more annabi sallallahu alaihi wasallam kuma ya fita yaki sannan ga inuwa ana hutawa sai sai na ka abinci to ni a lokacin na karkata a can ne can na karkata can na koma kawai na je ina shan takewa فتجهز رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون معه وتفقت أقدم لكي أتجهز معه فأرجع ولم أقض شيئا وأقول في نفسي أنا قادر على ذلك إذا أردت فلم يزل ذلك يتمادى بي حتى استمر بالناس الجد فأصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم غاديا والمسلمون معه ولم أقض من, جهاز من جهازي شيئا ثم غدوت فرجعت ولم أقض شيئا sai na ka'ab ya ce fata jahazar rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai annabi ya lamin Allah su tabbata gare shi yayi shirya yayi shirin fita yakin nan wal muslimuna ma'ahu tare da musulman da suke tare da shi wa tafiktu yace sai na shiga ni ma dan da shirya azdu saboda na shirya ne ma na fito likai ata jahaza ma'ahu saboda na shiri na fita tare da su farije sai na dawo wala mu shi arba'in komai ba wa qulu fi nafsi sai na fada a cikin raina ana qadirun ala zalika in arad ni fa ina da ikon yin haka idan naso falam yazal zalika yatamada bi hakan bai gushe ba yana bi na hatta stamarra bin nasir jiddu hal mutane suka fara tafiya suka fara yin himma na tafiya yakin nan fa asba rasulullah sallallahu alaihi wasallam ghadiyan wal muslimuna ma'ahu sai annabi sallallahu alaihi wasallam tabbata gare shi yawayi gari da musulman da suke tare da shi suka wayi gari za su tafi yaki walam aqdi min jihazin shay'an ban gama komai bana daga shiri na ban shirya komai ba sun magadautu sannan ma na wayi gari farajadu sai na dawo walam aqdi shay'an ban shirya komai ba ban yi komai ba falam yazal yatamada bi hatta asra'u wa tafarada al-ghazw fahamantu an artahila fa udrikahum fa ya laitani fa'altu thumma lam yukabbir zalika li fatafiktu idha qaratu bin nasi بعد خروج رسول الله صلى الله عليه وسلم يحزنني أني لا أرى لي أسوة إلا رجلا مغموسا عليه في النفاق أو رجلا ممن عذر ممن عذر الله تعالى من الضعفاء ولم يذكرني رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بلغ تبوك فقال وهو جالس في القوم بتبوك ما فعل كعب بن مالك فقال رجل من بني سلمة يا رسول الله حبسه برداه والنظر في طفيه فقال له معاذ بن جبل رضي الله عنه بئس ما قلت والله يا رسول الله ما علمنا عليه إلا خيرا فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم فبينه على ذلك رأى رجلا مبيدا يزول به السراب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كن أبا قيثمة فإذا هو أبو قيثمة الأنصاري وهو الذي تصدق بساء التمر حين لمزه المنافقون na'am a yace falam yazal yatamada biha ta asrabu hakan bai gushe ba yana bi na har suka tafi har suka bar suka kama hanya suka suka fara tafiya wata faradal gazu aka fara gabatar da yayi amma ni ina nan ban tafi ba fahamuntu an artahila sai na himmatu kaman na fita da shirya ni malami su fa udrika hun gonda riske su gonda riske su fa ya lita ni ba su daman nayi haka amma ban yi ba sun malam yi kaddar zalika ne sai dai Allah bai kaddara mun haka ba fatafiktu sai na shiga idza karaitu bin nas yace idan na fito cikin mutane sai nake sanyawa raina cewa yanzu idan na fito cikin mutane ba da kuruji rasulullah sallallahu alaihi wasallam bayan annabi sai da mutum Allah tabbata gare shi ya fita yakin nan ya hazununi zan ji bakin ciki anila ara uswatan illa rajulan magmusan alayhi fi difaq ban ni da abun koyi sai mutumin da ya durmuye a cikin munafurci aw rajulan mimman azara Allah ta'ala min du'a fa'i ko kuma mutumin da ya bada uzuri wa Allah tabaaraka ta'ala daga cikin masu rauni mutum biyu ne suka zaura gida daga munafiki sai wanda ya bada uzuri walam yazkuruni rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta balaga tabuka annabi sallallahu alaihi wasallam bai ambace ni ba sai da isa tabuka fa qala huwa jalisu fil qawmi sai ya fada yana cikin mutane bi tabuka a tabuka din yace ma fa'ala ka bin malik ka bin malik kuma yaye yaye kenan fa qala rajulun min bani salama sai wani mutum daga cikin mutanen bani salama ta yace ya rasulullah ya ma'aikin Allah habasahu burdahu lalle mai afansa ne suka boye shi wan nadru fi faihi kuma ya tsaya na kallon gefen idanunsa wato yana girman kai wa qala hum ma'ad bin jabal sai ma'ad bin jabal radiyallahu anhu yace bi isa ma qulta tir da abin da ka faɗa wallahi ya rasulullah na rantsiya ma'aikin Allah ma alimna alaihi illa khaira ba mu san komai a gare shi ba sai alheri fa sakata rasulullah sallallahu alaihi wasallama sai annabi sai da mutane su tabbata a gare shi yayi shiru fa bayyana huwa ala zalika yayin da muka zance a bisa haka ra'a rajulan mubiyidan sai ya ga wani mutum yana haskawa wani mutum mai haske ya zuru bihi sarab wato kawalwalniya tana yin gaba da shi tana baya da shi faƙalar rasulullah sallallahu alaihi wasallama sai annabi tsara mata Allah su fada gare shi yace kun aba khaythama ka zamto abu khaythama fa idza huwa abu khaythama al-ansari sai zama shine sai zama kuma abu khaythama al-ansari wa huwa alladhi tasaddaqa bi sa'in tamri shine wanda ya ba da sadaka da sa'in dibino hina lamazawul munafiqun lokacin da munafikai suke zindansa fa nan zamu kana insha Allah a sai na ka abin malik ya ce na ta kokarin na fito wajen yakin na amma abin bai yi ba aka shirya aka fita aka komai ina gani amma ban fita ba har suka fita har suka fara gabatar da yaki ya ce dama nima na shirya na fita tare da su amma allah bai kadar haka a gari ni ba ban fita ba da ban fitan nan ba sai ya ce to yanzu idan na dawo na zauna a gida ban fita ba ban je yakin nan ba mutum biyu ne kawai a gida daga wanda ya zauna ya durmi a cikin munafurci a cikin munafurci sai kuma wanda aka musu uzuri marar lafiya laysa ala ma harajun wala ala haraj harajun wala ala murid haraj ko makawo ko marar lafiya ko wai sune a gida amma duk wani lafiya ya tafi ta buga amma ni buga nan na zaune saboda haka idan na fito cikin mutane ma sai na ce to yanzu ga mutum biyu ne nake tare da su daga munafiki sai marar lafiya saboda haka sai bakin ciki ya kama ni sannan ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam bai ambace shi ba sai da je tabuka kaga ya ce mutum 30 ne aka da su yaki tabuka saboda haka in baka je ba kana tsammanin ba za a gane ba in dai ba wahayi ne ya sako aka yawa annabi wani bai zo ba za ka yi tsammanin kawai in baka je ba shikenan ba za a gane ba gani ya ce sai da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi su tabuka sai ya ce ma fa'ala ka bin malik ka bin malik kuma ya yayi kenan sai da annabi sallallahu alaihi wasallam ya je tabuka yake tambayarsa a cikin mutum dubu talatin din na sallallahu alaihi ya gane baya ciki sai wani mutum daga cikin mutanen banu salama ta yace ya rasulullahi ai mayafansa ne suka ajiye shi a gida kawai jin daɗi yake yi da hutawansa kawai ya zauna yana hutawa yake yi kuma yana ji da girman kansa yana da dukiya yana da ƙarfi yana da waye ya dan yi wasu maganganu dai marasa daɗi sai ma'azu bin jabal ya ce tur da abin da kake faɗa ya ce ya rasulullahi wallahi ba mu san komai a kansa ba sai alheri daga wannan lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam sai yayi shuru bai ce komai ba to da mun aka kawo magana annabi sallallahu alaihi wasallam shuru yake in aka kawo magana irin wannan an kawo magana wani shuru yake shine sunna annabi sallallahu alaihi wasallam sai yayi shuru to ba wanda zai ci gaba da tadin kuma in annabi sallallahu alaihi wasallam yayi shuru ba wanda zai ci gaba da magana sallallahu alaihi wasallam yayi shuru ka kuwa ma sai yayi shuru to wannan sunna annabi sallallahu alaihi wasallam idan aka kawo maka tadin wani ana fara tadin kai shuru kawai in kai shuru za a yi za a ci gaba ne abu za a ci gaba dole za a yi shu to sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya shu bai ce komai ba to daga wannan lokacin sai ga wani mutumi sai ga wani mutum ana hango shi daga nesa ana ganin walƙiya tana walƙawa ana ganin haske ana ganin haske ana ganin sa a cikin kawalwai ne ana ce mata wai ruwan mayu da ake cewa komai irin abinda zaka na hanga kamar ruwa daga nesa daga nesa za a hango shi to ana ganin sa haka sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace kun aba kai sama wannan da yake gun kowaye ko meye ma ya zama abu kai sama kawai shikenan ko sai ya zama haka sai ya zama abu kai sama tal ansari din yanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya fada shi kuma abu kai sama ya je ta buka amma a hanya ne yayi mantuwa sai ya koma gida ya koma gida sai aka bar shi a baya da ya koma gidansa a lokacin kuma yana da amarya an shirya komai an tsara komai ga kayan shaye-shaye ga menene yana shiga gidansa ya ce mantuwa ne kawai sai ya tsaya a rana yake shiga inuwa a shiga daki a ɗauko ma abunda na manta nan aka ce ka shigo mana sharuwa ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam yana rana ba zan shiga inuwa ba a shiga daki a ɗauko ma abunda na manta aka shiga aka ɗauko masa ya juya ya tafi to a inda ya makara kenan shi to yana zuwa sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wancan abun da yake zo ko meye ma ya zama abu kai sama kuma sai zama abu kai sama ta din saboda shi ne ake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yana da kun faiku haka yayi a yakin badar din ma a yakin badar ukashatu takobin sa ya kare kawai annabi sallallahu alaihi wasallam ya dauki dangar da bino yace ya zama takobi kawai ya zama takobi zai bashi to an ce ba takobin da kai wannan kaifi ma takobin ukashatu to saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam yana da kun faiku yace kaza kawai shikenan shi ma ma'azu da mu'awiya suka shi abu jahal ikramatu ya gani lokacin da aka shi mahaifinsa ya je ya sare kafadan mu'awis yana sare kafadansa yanzu ce rasulullah ya sare kafada na kawai ya taba ta kawai sai ta koma shikenan to annabi sallallahu alaihi wasallam yana da irin wannan dama yana da kufe ku to shikenan sai zama abu kai sama din ko yazo to shi abu kai sama yace wa huwa allazi tasaddaqa bi sa'i tamri shine wanda ya bada sadaka da sa'i ɗaya na dabino lokacin da za a fita yakin tabuka kowa ana cewa ya kawo gulmawansa kowa ya kawo gulmawa saboda inda za a je inda da nisa kamar da muka ce kilomita dubu ne daga madina inda za a je to kaga ba magana sannan ga zafin rana hanyar ga sahara ne babu bishiya ko ɗaya a hanyar ga zafin rana ga sahara ga duwatsu haka aka fita to saboda haka nabi sallallahu alaihi ya nemi kowa ya kawo gulmawa kowa ya kawo abin da yake da shi to shi sai na abu kai zama ansari talaka ne sai ya fita ya je ya kodago in ya kodago ya samu kuɗinsa aka ce ya raba kudin kashi uku yake yi wannan na kasuwar da yake yi wannan kuma wanda zai ba zai ba wa iyalansa wannan kuma wanda zai ba wa annabi sallallahu alaihi wasallam wanda taimakon sa kullum haka yake to sai kawo sai dai na dibino yace gashi nasu gudumawa to sai munafikai suke ta zun dinsa a ka gani inda za a je nan ka je ka dauko sai dai na dibino ka kawo me za a yi da wannan abu suna ta faɗan haka a lokacin kuma shi sai na abdurrahman bin aufin sai ya kawo dinari guda dubu goma sha biyu suka ce kaji a shi kuma wannan zai nuna shi mai kudi ne har dinari dubu goma sha biyu ya kawo kaga kowa ne bai tsira ba wajen su duk wanda yi wannan bai tsira ba to a wannan yaƙi kuma shine yaƙin da sai na usman bin affan radiyallahu anhu ya kawo abun hawa guda dubu raƙuma ma guda 950 ya kawo da kayan hawansu da komai ya kawo dawa kai kuma guda 50 sannan ya kawo dukiya dinari guda dubu arba'in ya kawo shi sai na usman annabi sallallahu alaihi yana shafa wannan dukiyar da ya kawo yana cewa ma darra ma fa'ala usman ba'da yau duk abin da usman ya bayan yau ba zai cutar da shi ba dan aljanna da shi ko ya zai to wannan yaki ne aka yi a to shine ya dan kawo mana kisan shi Abu Kaisar al-Ansari wanda munafikai suna masa zunde saboda wannan abin da ya bayar hadisin yana da yawa ko rabi ma mu ko kwata ma mu wani hadisin za mu zai hannun insha Allah idan muka sake dawowa za mu ɗora abin da muka ranta daidai Allah ba mu ladan sa abin da muka kuskure Allah gafarta mana albarkacin annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam abin da gori hada wa sallallahu alaihi wa sallam assalamu alaikum wa rahmatullahi اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح المؤمن وخاتم الناس والناصر حق وحق وهذه الاسرار المستقيم على اله قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين